بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa masu kallon mu da sauraron mu yanzu da muke magana mun shiga daren litinin da ya daidai da daren sha shida ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku yanzu da ake sauraron mu da kallon mu kai tsaye daga babban ɗakin taro ne na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya da ke nan unguwar gaskiya da ke ƙarƙashin Zaria a jihar Kaduna a nan Najeriya. Wannan zama na yau ya ɗauki wani salo salon ko shi ne bayan jiran giyar faɗakarwa da tunasarwa da kuma zaburantarwa wanda manya-manyan malamai guda biyu suka zo suka mana daga wannan kasaitaccen jami'a ta ahmadu bello profesa haruna kaita da profesa ibrahim ahmad aliyu sai tambayoyi rubutattu suka biyo baya masu ɗimbin yawa kuma a yau Profesa Haruna kai ta ware mana a matsayin lokaci na musamman domin amsa mana waɗannan tambayoyi. Amma ƙarin salon da wannan zaman ya ɗauka wanda yake ya ƙara armashi shine Profesa ya ƙaro mana da wani Profesa ɗin. Rigiji gabci. Al'amari ya kai al'amari. Insha Allah ta'ala ina roƙon Profesa haruna kaita in ya zo farkon gabatar mana da jawabi zai ƙara mana bayani dangane da wannan hamshakin malamin da ya to mana da shi mu ji daga cikin falala da buɗi da Allah ya mishi shi kuma wace gudunmawa zai kawo ɗaliban ilimi da sauran jama'a masu neman ƙwayen masu da kai gaskiya na ji daɗi domin mafi yawancin tambayoyin da aka rubuto irin tambayoyin da profesa yake fatan ya same su ne wato tambayoyi ne waɗanda akan abubuwan da aka yi magana jama'a suke neman ƙarin bayani ko kuma ƙara ainihin wayar musu da kai dangane da waɗannan matsaloli na so a ce mun samu profesa Ibrahim Ahmad Aliyu ya sake halarta wannan wuri amma mun ta kokarin samun shi ba mu same shi ba kuma mun samu kanmu a cikin hada-hada ta harkar dawowa ɗalibanmu a makarantar nan sakamakon wannan ba mu samu damar mu bi shi har gida ko zuwa ofis ba amma alhamdulillah mafi yawancin tambayoyin dama kai tsaye zuwa ga Profesa Haruna Kaitan bayan wancan faɗakarwa da aka yi wadda aka ɗauko mana tarihin alluran rigakafi ba alluran rigakafi guda ɗaya ba kadai alluran rigakafi da irin manufofin da suka sa aka ƙirƙiro waɗannan allurai da kuma abubuwan da ake ƙoƙarin cimma ta hanyar waɗannan allurai da kuma wasu al'amura waɗanda mun ji su masu ɗimbin yawa na ilimi da faɗakarwa to waɗannan tambayoyi shine na ga cewa gaskiya sai dai a yi musu zama na musamman wannan ya ina fahimtar ne ruwa ma lokacin ba zai bayu a iya amsa su duka ba sai dai zan roki profesa domin mu samu shigar da su domin su taimaka mana wajen fahimta abubuwa to kowace tambaya a yi ƙoƙarin taƙaita mana amsar ta da bayanin da ba zai kuma gaza wajen gamsar da mu ba profesa ina muku maraba da zuwa kuma ina muku ainihin barka da zuwa wannan makaranta ta mu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri mun gode kwarai da gaske
ban sani ba ko in bar prof an ƙara wata mukaddima tukuna kafin fara karanto tambayoyi eh to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala man la nabiy ba'da yawa ina mai matukar farin ciki da Allah ya ƙara sada mu a wannan majalisi kuma ina mai ƙara ba da uzuri akan makara da muka ɗan yi kaɗan haka abin da muke son dan faɗin kamin mu ci gaba da amsa tambayi insha Allah shi ne ina son in gabatar da wannan dan uwa wanda ko gwamnati za ta tare da shi mai suna Professor Mujtaba Suleiman Abubakar Allah
wa alaikum assalam wa rahmatullah shi wannan dan uwa da kukan tare muke da shi a ma'aikatar hada magunguna ta jami'a amar bello da ke nan zariya kuma shi ma wato yana jagorancin wani bangare abinda ake cewa department da department ne kuma yana ɗaya daga cikin wato masu ƙoƙari wajen bincike da nazari sun yi tafiye-tafiye da shi kasashe da dama ya je america ya je ina ne da sauransu bisa ga bincike-bincike na wannan har hada magunguna ba ma mun ji har cuba da shi wato kasar cuba tare da shi haka so shi ma wani alhamdulillah kwararre ne kuma irin shi yan uwa waɗanda suka tashi tsaye suke bincike bincike bisa ga waɗannan abubuwa waɗanda suka fuskanci mu gaba ɗaya wato abubuwa ne waɗanda suke insha Allah za mu ajalla za mu ku yanzu insha Allah to Allah madaukakin sarki ya kai maka professor Mujtaba abubakar muna maraba da zuwanka Allah ya saka da alheri to ban sani ba duk da yake professor haruna kai ka gabatar da lecture amma ina ga kamar tambayoyin ko za a yi mana taron dangi ko ba sa su ko kuwa eh ina kiran zai fi sai ko wata gare ka wata gare shi ko kuma dai duka a haɗu dai a kwantar da bauna
kafin shehu malami shi bara da shehu malami shi to shi da shehu malami na in ya bukaci in sa baki zai sa baki yau su da gudu Allah ya taimaka insha Allah ka tawo ne da ni ne amma ruwa ya riga ya sauke ya girma ya zama ya girma ya zama da shi bana da masha Allah to shi kenan sai mu lallabo mu ko mu karba Allah ya taimaka rigiji gamsi na ga abin da za mu yi insha Allah ta'ala na yau aje aje tsanan za mu daidaita yadda majalisun zai kasance insha Allah to da yake prof kuma kana cewa wannan ko ta yi maka tudu ko shi zai da soke to da ban ce ko shi ya dawo nan kai sai ka dawo wannan ga goruwa eh tun da ka dan tudu sai da rai gaji ba can ba sai za ku ta baya haka yawa yawa to mi ko wannan baga dauki fara mi ko ta tsakiya da za mu sa da rai gaji eh yawa kaga wannan za ta yi wata sun tashi da lungu insha Allah masha Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka mai tambaya na farko yana gabatar da tambayar cewa shin vaccination da ake ma jarirai har na sati shida a asibiti wato allurai da ake wa jarirai kamar na rigakafi shin waɗannan allurai na sati shida da ake musu a asibiti tana da alaka da polio sannan kuma ya ce vaccination din asibiti tana da illa ita ce tambayar tashi ta farko to a gurguje waɗannan su a muradar rigakafi da ake da jarirai ina ke da tsammanin cikin su akwai ta polio ba ta polio din bace ba kawai akwai wanda ake cewa BCG da MMR da sauran suna da sunaye kala kala saboda cututtuka daban-daban waɗanda ake cewa su ne suke kashe da turanci ake cewa killer disease haka su ne ake a rigakafin su ta daga cikin su din akwai ta polio cikin wanda ita nasan hakan ba da ta ce ba kuma ta da yana haka da aiba ko biyu haka so kuma
ni dai a ra'ayina suna da illa wato don ni ba ne ma iyalai na wato kan su wato ba ne ma iyalai na wato saboda haka abinda ni na abin nan kenan na rinjayar kenan ba ne ma iyalai na su waɗannan saboda yana da dalilin wanda ke zan fara su insha Allah wannan zama da na'am insha Allah to ina tsammanin wannan tambayar tana da alaka da wata tambaya da mai tambayar bayan yayi sallama yace is it only polio vaccine that is harmful to bari mu karanta da Hausa wato wai allurar rigakafin shan inna ce kadai take da illa ga dan adam a to wai sauran allurai ba ga sunan sai kira su da irin wannan sunaye naku na masana cewa BCG da DPT da HBV da yellow fever da CSM vaccine da measles ga sunan dai duka wannan sai an shiga dictionary
kara bayani kawai da zan yi shi ne abin da ya sai duk wani abin da ake ce ma vaccine banda abin da ake ce eh kwayar cutar da ake ce mata half killed ko killed virus ko ba haka ba akwai wasu abubuwa da ke ciki na ɗaya kowace vaccine ana sa mata formaldehyde na biyu kowace abin nan tana da preservative ko preservative abin da wato wanda zai hana shi lalacewa preservative da ake sawa akwai thiomycin kuma thiomycin ina ganin yana da mercury mercury yawa na uku ana sa mashi nsg monosodium glutamate ko kuma a ce kafizan to duk wani likita in ya haɗa wannan abubuwan a cikin allura ya rubuta allura ce tambayar da zai a abin da ake cewa medical ethics wato kamar da ake cewa yawa ɗabi'un likitoci ya yi laifi ko bai laifi ba ni an sa wuriya shi ne ya yi laifi domin duk inda kaga an sa wani sojin glutamate akwai akwai manufa kafi sabu shi kafi sabu ka ɗauka kai abin nan zuwa yake direction wato gaba gadi zuwa kwakwalwa kuma zai buɗe hanyar yadda wasu abubuwan za su shiga kamar ne abin da ake cewa bacterial ko kuma viral particle wanda ake yin vaccine da shi a haka nan kawai zai yi wuya su je kwakwalwa amma in wani abu ya buɗe musu su je kwakwalwa to za su iya shiga na ɗaya abin da ake cewa kafin ragu kowa ya sani a aikin likita cewa neurotoxin ne abin da ake cewa da musulmi shi ne abin da yake lalata da ake cewa jijiyoyin da yake ɗaukar wato kamar sigila kamar mutum yanzu zai tafiya ko ba haka ba kwakwalwar shi ya tuna mashi cewa ya tafiya dan za ka ci abinci kwakwalwar ka ne za ta nuna maka to shi wannan kashi zabu kowa ya sani cewa yana da illa kwakwalwa kuma dukkan mu na san muna sha sosai to menene manufan shi za a sashi a cikin
allurar rigakafi na na ɗaya kenan formaldehyde da ake cewa formaldehyde kowane likita ko kuma wanda ke abin da ya san ko me yake amfani da shi abin da muke amfani da shi shine in ga wani mutum ya mutu in ba a so gawa ta ruɗe shi ake shafa mutum ta abin nan dalilin da ya sa tana daskarar da abin da ake cewa protein ko ba haka ba kuma kowa ya sani cewa kan batun ɗinewa da sel sel da ke jikin mutum ko ba haka ba abin da yake hana wani abu ya shiga cikin sel protein ne to aka lalata ne zai faru da wannan protein abu zai shiga daga waje ko ko abu zai fita daga ciki ko ba haka ba na waje zai shiga na shiga na waje zai iya shiga na ciki ne amfani kuma zai iya fita menene manufar shi a cikin vaccine in ka tambaye mai abin da zai ci to kila an sa ne saboda ya zama preservative kada shi abin da ya lalace
vaccine din amma ni inda yake gani duk wa'annan abin da aka aka abin da kowa kada suna da wannan kuma akwai illa akwai manufa ko ba haka ba to ba san ko da ko zai kare kalin bayani to ok a zancen da haka ne wato gaskiya ne kamar yadda na muku bayani can kwanaki yadda ake yin allura ta rigakafi akwai arv ita zuzurutun kwayar cutar wadda ake son a yi kariya saboda ita akwai kuma game-game cewanar da ake mata kun gane ko to ɗaya daga cikin waɗannan cewane-cewanen su ne wato a farfasar yau bayani yake kawo cewa to duk yawancin su ko kuma dukkan su ban shi ba ko guda ba za ka ga cewa to kai masana sun sai sai kai kai kawo akwai bayanai masu ƙarfi masu hujjoji kuma na da hujjoji kamar famar da haɗin nan wanda wato yake cewa in an waɗanda suka taɓa zuwa mashuwar za su ji wani irin ƙarfi saka wani irin tsarni to shi ne shi ne ake ɗan ɗiga ma wannan virus ɗin ta polio wadda ake ta cikin jiki haka ba wannan ba ta sha wannan ita ta ana son berin kuma da shi ma za mu zo kan shi sannan duk yawancin hadoran nan zan ku cewa to akwai waɗansu abubuwa kamar mmr haka an zo an nuna cewa to akwai wani abin shi ma cure wanda yake kawo balidanci da shi shi ne na muku magana cewa to an tambayi tony blair shin yana ba ɗayan shi a dinnan ya zuke wato can kwanaki kun gani wato ai ba wanda zai ce tony blair musulmi ne ba kuma wanda zai kuma jini da karanci ga tony blair saboda shugaban wanda suka waye ne a can gare ko to saboda haka gare su iya kawo wayewa tony blair saboda haka ba karanci bane ba dan mutum ya kashe ko ne gare ne ko kuma ba karanci bane dan mutum ya ki bari a ba ma yan shi MMR wato kun gane saboda akwai waɗanda akwai abubuwa waɗanda suke sanyawa waɗanda suke ake cewa adjuvants wannan hajjiban wato har akwai abin da ake sanyawa cikin cikin lagreto abin da ke hana ruwa ya daskare ina haka hadi shi ake hada wato wannan kora kora wannan kora kora na har da shi da kuma abin da ake cewa PAG polyethylene glycol da sauransu wato kusan kowace allurar rigakafi za ku ga cewa to akwai waɗannan arjiban ko kuma akwai waɗannan cewa cewa da ake hadawa da kwayar cutai wanda ake kusan ba a miya ta kadai ko sai an barce wani tsaye ya sanya nama tumatiri magi da sauransu to wannan ce mana wanda ake hadawa da su ya kamata mutane a zo a ce a samu lokaci a yi bayani illa illa kan kowace maɗauko ta mai masu zaga zaga wato maɗauko bpg mu sauke maɗauko dpt mu sauke kamar yadda ake mu polio ina to ni abin da ya dan ta mana da hankali prof a matsayin mu da ba mu sani ba din nan duk waɗannan abubuwan da kuka faɗi wanda ba ma za mu iya maimaita su ba mu kafi zaben nan shaida ne kafi zabo mu muna ta shan shi amma kuma da shi an ce kafi zabo ma a shi hadari eh wato abubuwan da mutane za su maki shine da gangan ku fi soyayya wannan abu da ɗaya dai dai ya kawo wannan tambaya ne ko kuma so muke su waɗanda suke wannan ɗin su zo su askin kare mu da wannan chat to gashi ma kun ce kayan zaɓe kuma da shi ne ake ta magi da sauransu to me yasa ake adana wato bai kamata ba a zo a ce abu dan misalin da yake son bada na wurin sai a ce kowa dai mun san bawa ko fitsari sai a zo a ce to ai dan kaɗan ne aka dan diga haka ciki cikin kohi haka ai kun ga dai wannan yau in aka duba akwai bauli ko da akwai tsari ko in an sa shi cikin aka ɗaiɗe aka san aka zuwa cikin drum a duk dai akwai bauli ko to abin da muke son mu nuna ɗaya ne shi wannan kafin zabo ba wai don mutane suna shan shi bane wannan shan ba ake mishi illa ne shan ba ake mai wannan cikin miya don illa ne to wannan shan da ake mai a cikin miya ba wai zai zo wai cire wannan inda tashi wai a zuwa ce dan ana son cikin ruwa ba a zuwa a kasa cikin allura ta riga kai saboda ne saboda ka'idojin mu na hada magunguna bai kamata ba a zuwa a ce a farmasance bisa ga ka'idojin hada magunguna duk wani abu wanda zai kawo rashin lafiya bai kamata ba a zo a haka wannan abu ne sananne wato sai in ya zama tilas duk abin da haka san cewa to zai iya kawo illa bai kamata ba a zo a hada shi amfani da shi cikin magani ba abin da kaɗai zai kawo lafiya ko ya ƙara ta shi ne ake kawowa duk wani abu wanda zai iya kawo rashin lafiya ba a sanya shi to saboda haka ba wani dan a zo a ce ba ana amfani da shi ba cikin ruwa ko kuma yana ƙara zaki ko kuma yana abin nan haka shi ne za a ba da dalilin da za a zo a kara shi misali da zan bada gishiri ai kuma gishiri duk wani ka'ira ne sai tabbar wa shi amma akwai lokacin da shi ke yawa ba kuma bane da ya kamata akwai akwai mizani wanda ya kamata a gwada shi saboda haka ba kamata ba kamar misalin da za ku san kwanki kawai dan ana shan gishiri kar a zo kawai da kaɗe duk kayan arjuwa haka ko aspirin ko ka da kanka ɗebe gishiri ka auna ka watsa ciki ba muhallin shi bane ba ku gane wannan kayan zago bincike bincike su nuna cewa yana da illa bai kamata ba a zo a ce a samu yaro wanda yake abin da ɗin shi garkuwar jikin shi ba ta yi ƙarfi ba a zuwa ta haka mashi abubuwan da nake ƙara faɗa ma mutane akwai hakin yau wannan da yiwu samun haka yana da amfani ga ɗan adam wato Allah cikin hikimar shi ya riga ya mamba wata baiwa wata ke ita ce wannan duk wancan abubuwa vaccination ɗin nan da duk suna da cikin shi cikin ikon Allah a cikin da yiwu cikin wannan da yiwu kowa ya sani duk likitocin duniya sun san cewa to nonon uba wannan duka shi din nan wanda ake fara tsotsa haka da kuma waɗannan shi wannan thymus din shi ma ɗaya daga cikin daga tun daga cikin cikin uwa placenta Allah yake yake shirya halittar ɗan adam bisa ga yanayin wurin da shi ke zaune wato in Allah da in muka ci gaba haka zan ba ku dalil yanda ma har rigakafin ma hatan ma ta faruwa to yes to da al'ada kin da ciwa to daga can aka samu lokacin da musulmai suka ci daula ta musulmai ta ci abin din hindu suka je suka gano saboda ta je ta ga dabaru da dama shine ta kawo a ƙasar turkiya shi ne aka rika amfani da shi turawa da suka suka mamaye abin nan baya yakin duniya na daya suka kori waɗannan dabarun daga musulmai saboda haka ba wanda zai zo ya ce mamu wai mu ƙara ne wato daga gare mu ne sai koyi wannan rigakafin mawato to Allah na'am na'am bismillah abu ɗaya zan faɗi akan ƙarin bayani kada mu ɗauki lokaci da yawa shi maganar kan suna zuwa ilimin sai an samu wani lokaci a yi amma abin da suke yi akwai abin da ke cewa Chinese restaurant syndrome in ka sha ka fi jabu ba abincin da yake daɗi ba likita da kwanon da kake yi sai ka ji abincin na daɗi inna lillahi wallahi eh wallahi ai shi ne ne ta zuwa ai abin da ya faru ai ai da fara su suka fara amfani da shi lokacin yaƙin duniya na farko duk wani abinci ke yake tare babban zaɓin rufi da suka kawo musu jejin ba ta ci sai suka gane cewa a cikin wani abu ne seaweed wani abu ne cikin aka ciro wani sojin buta ne da aka fara amfani da shi duk wani sarkace kuɗan daddawa da menene aka zo aka ba abin nan za su tafi da wanda mai sojin buta da ke ciki ba shi da wani amfani kuma ne da toxin in za mu daina sha mu ci gaba da cin daddawar mu daina amma yana da lahani dalilin ne da abu ne mai sauƙi ka ji yaro ya haddace Qur'ani abu ne mai sauƙi saboda da kuma shi da aiki a yanda Allah ya halicce ta to in aka rage karfin ta akan ayyukan abubuwan da muke ci su wanda suke saboda su ku sauke mutane ba su ba ke dabbobi ne abinda kawai shi ne kawai su tura muka mai da ake tura shanu in ka ba mu yana ba za mu samu ƙarfin mu ci a'a ba in sun ce eh ko mu mu san ce eh ba in sun ce a'a har yanzu duniya wallahi su suke su suke tafiye da duniya ko minti ko musu to amfani su kenan sun za mu daina shan dole sha to ni na ganin wata lacca ya kamata a kira mana wata ran a sa mata suna kafin abu gaskiya tsakani da Allah amma ni babban abin da yake ruda ni a nan shine duk inda ka duba katon ɗin ko fakiti ko leda kafura ba za ka ga an sa hukumar a hukumar nafdak ta abinci da magunguna ta yarda da shi a ci kuma manyan masana ne irin ku a wurin suke aiki to sai ka ba sun yi kan da gaske
to ai ba ba tambarin su in ba tambarin hukumar nafdak suna bi kasuwanni suna kwashewa to ba mu taba ganin suna zuwa suna kwasar kafin rabo ba shine abin da ke ƙara nuna kenan kamar sun yarda ne eh wato abin da zan dan ce yanzu na'am sai mu lura da cewa to ita nan da wato kungiya ce wadda gwamnati ta kama kuma wannan gwamnatin tamu za ka ga cewa to duk yawancin abubuwan da gwamnatocin kasashen yamma suka kawo shi ne suke ɗauka su yi baki guda wato da ya ga cewa to mun zo mun kirkiro wani abu da ya ba ce ba ba amma da ya diyancin abubuwa ɗin tsare-tsaren mu da abin da kuma haka kusan daga mulkin mallaka ne bayan sun tafi babu canza su ba sosai mu zo mu namu mu zo mu ce a ya kamata mu zo mu kamar yadda kafa sauran kafashe suke kowace take ce a ita ga abin da take so ga yadda take son abubuwan ta su kasance waɗannan abubuwa ɗin kuma turawa ne suke yin su saboda haka su kuma dole su samu makasashen su kasuwa ba za su so ba a zo a yi suka akan abubuwan nan nasu waɗannan maganganu da muke yi wato ka dauke su karana wato wato maganganu ne masu abin da saboda a ganin su su muna kashe muna maganganun da muke muna kashe muna faɗa ne da kasuwan su kasuwan su duk wanda ke faɗa da kasuwan su kuma abokin gaba ne saboda haka abokin gaba kuma ba abin da ya kamace shi sai sai tsara da suka da sauran su wato duk yanda suke abin da so saboda haka amma wannan abubuwan da muke cewa majali ne na ilimi duk wanda ya ji cewa wato gashi shi mun faɗi wani abu wanda ba daidai ba ya kawo hujjar shi kawai sai mu zo sai mu kwanta mu ko sai mu koya wato amma in ko mun muka ajin ya kamata a ce mutane su su dan su kuma sai su duba sai su gani shin waɗannan abubuwa din da muke yi wanda muka tsaya kimiyya ne saboda haka ba mu ce duba mu duba mu zagi kowa ba mu faɗi ba abin ba amma ne ba ya kamata ba a zo a ce mu bin mutanen a cuce su dan mutum na sai ya sai da kayan shi ya kawo kaya na kwarai waɗanda suke amintacci salimai sai ya sai da su wato na'am yes to a cikin maganganun nan jama'a har yanzu fa duk ana tattaunawa ne akan maganar ɗaya daga cikin sinadaran da ake haɗa allurar rigakafin nan wadda ba a tattauna sauran kusan guda biyu ba ma sosai wato an taɓa wadda mu muka fi sani ne to amma ni kuma a cikin abubuwan sai na ji kamar professor suna bayyana cewa wato kamar ita wannan kafin zaben tana da illa ne in aka haɗa ta a allurar rigakafi amma kamar ina fahimtar bayanan ku na nuna in aniya ne ake sha to ba ta da illa amma a rigakafi ne take da illa saboda yaron dan karami ne jikin shi ba zai iya dauka ba haka na fahimta daidai ko kuwa na ba aka rabata to a ji da ka sha wannan ka tuna ba eh yanzu kamar ka dauko damisa daga daki na za ta saurari ku ko ba ta saurari ka ba yar matsala a'a babba damisa sosai ka san cewa mutum in ya ga abu ba daidai ba Allah ya ba shi daɗi na kowane mutum da aljan da Allah ya halitta ya ba shi daɗi ko ya daidai ko ba ya daidai ba kuma eh, mutum ana hal- ana halitta shi da wannan ya cikin shi na ko ba haka ba haka to amma ne in kana so ka kiwon mutum na sai ka koyi yadda zaka kiwon mutum haka to yadda zaka kiwon mutum shine ka sa mashi sinadarin da ko ka ce tak ko ka ce kuje ba zai ce cas ba kuma shi wanda ka ci zaɓe ya ɗaya daga cikin wani abubuwan da suke yi shi da yake dole ne musu a samu lokaci a yi wannan kaga a ruwan famfo da ake sa ba ko wasu abubuwa da ake sa ba kaga ruwan famfo da ake sha akwai abubuwan da ake sawa saboda me a mai da mutane su zama kamar shanu duk inda aka kaɗa su su ji kama wani babban magana ne abin da ake cewa conspiracy what is eh, wato conspiracy ne na duniya duk wani abinci muna abinci okay salamu wato wa alaikum in da kwanciya ne kada mu in da ina kwanciya wannan maganar na yi ta kwanaki ne wurin inda kun tuna Ah, amma muna godiya ga Allah cewa to ga sanin mu dai Na'am.
zo muna nan muna bincikawa haka na ba a fara wannan abin bana jira amma a- nake ce muku a America ana yi yanzu a duniya kasashe takwas ne aka tabbatar da ana wannan abin wanda ma da wanda ta yake na ruwan famfa da kwarin gaske to sauran gari nan akwai wani abu da ni garin binciken tarihi na na je na bi- bincika misali eh
a kashe watan gwamnati za ku ga gari ne matsalar ruwan famfo a duk arewacin najeriya babu kamar zaria haka ne kullum kowane gwamna ya zo sai ka ji ya ce ruwan zaria kowane gwamna ya zo sai ya ce ruwan zaria sai na tashi ne bincike sai muka gano cewa ita matsalar ruwan zaria aka ce wasu iyayenmu ne da malamanmu da suka gabata tun lokacin da bature ya kawo famfo gaba ɗaya sai suka ce su ba za su sha ruwan famfo ba to da yake a wannan lokacin ba a san irin karatu irin naku ba sai aka ce ai bature yana yana zubo rubutun sha ne dan ya juya kwakwalwar mutane sai abin da yake dan haka sai iyayen na namu na cikin garin zariya sai suka yi ta zare sandunan famfo sai suka yi ta yin gini akan ainihin duk wata makwararar ruwa don haka sai aka waye gari a yanzu in ana so a samar wa da zariya cikin gari ruwan famfo wadatacce sai an sake zuba sababbin fayil-fayil saboda duk wancan lokacin iya namu duk sun fake shi saboda ana tsoro da bature zai je ya rubuto rubutun sha ya zubo ta nan in aka sha sai juya kan mutane a shekara kuma shi bature ba rubutun sha ne yake zubowa ba wani abu ne wanda in ya zubo shi sai ya rikita kwakwalwarka duk abin da ya ce ta tafas ba za ka ce a sauke ba ina fatan kun gane wato kaga waɗance iyayen namu da yake malamai ne masana sun rusko akwai haɗari sai dai da ike abin da ya daidai da zamanin su ba sai suka auna haɗarin daidai da abin da suka sani shine rubutun sha ko kun fahimta jama'a to Allah ya kiyaye profesa na ji kayan maganar belu mu kuma beli din nan har kuɗi ake bayarwa na musamman a cire wa jariri ranar suna kaga dattijo wani ɗan shekara arba'in ko hamsin an ce yana amai duk abin da ya ce yana bayarwa sai a ce a je a cire mishi beli to kuma cikin bayanan ka sai na ji ka ce ai shi beli din nan ma wasu sinadarai ne na musamman Allah ya shirya wa ɗan adam a wuyan shi kamar yadda ya shirya wasu na musamman a cikin nonon uwa domin ne gaskiyar bayani dangane da belu din nan shi wannan gado na jarirai yanzu da kuma suke cewa primus wato shi ne halitta ta karkashin abin da ta cikin baki haka wadda take sakin abubuwa wanda suke yaki da kwayoyin cuta shi ne garkuwa ba zan ce harko ba kamar na biyu ko na abu na yana ɗaya daga cikin garkuwa na harko wanda allah ya halitta ma ɗan adam jariri wanda za su rika sakin sojojin kwayoyin halittu wanda za su rika yaƙar kwayoyin cuta haka saboda kana da amfani ko muna cewa abin cirewa abin cire shi wato wannan yana da amfani kwarai da gaske yana yana da bambanci da hakkin wuya to shi yasa da gangan kira shi belu na kun gane ko akwai kuma hakkin wuya daban wanda shi kuma wannan kari ne yake hitowa cikin ruwa wanda yake a wani abu da zai yake girma haka shi hito akwai bambanci tsakanin hakin ruwa da delu kuma su nasu babu su kama da juna ba wato kun gane ko
ƙarin tambayar da ayi hakuri da mu muna koyan abubuwan ne a hankali shi wannan belu din nan da shi hakin wuya din nan dukansu suna yiwa su fito wa jariri ko kuwa yaya ai to dai halitta dan gwan daya Allah ya halitta a kowane jahin da shi amma shi da ni amma shakin wannan cuta ne to ana samun shi a jarirai hakin ruwa ko sai manya yawanci ba zan iya cewa ba amma zai yi inda jarirai amma ba dukan su ba da wuya da wuya da wuya kwarai da ke yanzu kamar wanzamanmu na gargajiya wace hanya za a ba su shawara su iya bambance tsakanin belu da hakkin wuya don su dai duk abin da suka gani ya kare wuya don girbe shi suke yi shi ne wata hanya za mu iya ba su shawara cewa wannan hakkin wuya ne a cire shi wannan kuma beli ne a bashi akwai lakca da muka taɓa yi a abuja na
ta masu ba da maganin gargajiya na saya ga shugaban kabinan nan a department din shi ne haka mun yi lakca a abuja mun yi kuma a sokoto bara inda muke muke ba su muke nuna cewa to ya kamata a ce ilimi kare ya tafi da zamani haka yes kamata a zo a nuna musu abubuwan nan a bayyane yanzu yana za a bayyana haka su waɗanda suke su abin da ake suna haka za a nuna musu bambanci da an nuna musu aka ce wannan shi da kaza da su da kansu ma za su shi da kaza sai suna da bambancewa a wanda yake in ya san abu amma wanda bai sani ba bai sani ba
to Allah ya taimaka mai tambaya ta gaba cewa yake yi to ga irin waɗannan haɗurra da ake fuskanta dangane da magunguna waɗanda na rigakafi da shi kuma yawancin magunguna da ake siya a kemis daga ƙasar turai suke tahowa shin ba a ganin cewa turawan nan za su iya gurɓata su waɗannan magunguna ta nan ma kuma dai su sake kullo mana eh to mutane suka tuntuni juna mutane suka yi waɗannan tambayoyin a ce ai in ana sa a kashe mu akwai hanyoyi ɗari ba wanda za a sanyo mu an cuta ba sai ta allura a rigakafi ba na tuna maganar da kai ɗazu waɗansu suna cewa dalilin da mu muke ja ba ko kuma aka tsere mu wajen a karatun muku wai saboda da can komi ya zo mu ba mu ruguma shi lokacin da karatun boko ya zo mun kyamace shi lokacin da wani ne bature ya zo mun kyamace shi amma su can kudu shi yasa kudu suka ci gaba mun kuma muka zama kawaya wannan yana ɗaya daga cikin wato da muka fara a da mutane suke faɗa to in dawo akan wannan tambaya wato ba kowaɗanne in ba za ku lura ba kowaɗanne kamfanoni ba ne ba suke ko kuma suke da ra'ayi na irin waɗannan miyagun mutane akwai wato ƙasashe da muke cewa amerika ingila rasha da sauransu akwai gwamnati akwai kuma talakawa akwai mutanen gari wato su kansu waɗanda mutanen garin wato su ma a me ake ce ba a victim su ma wato suna cikin matsalar waɗannan shugabannin nasu a shugabannin nasu to yawancin kamfanonin nan da suke ba na gwamnatin bane ba na irin mutanen kirki ne haka da yawan su haka ba ta haka gaba ba na farko kenan na biyu akwai waɗansu ka'idoji waɗanda suke idan misalin a gano cewa to kamfanin nan yana yin magudi ko kuma ya sanya tsana abu wani ke ba da daidai ba wannan kamfanin wato ya rubuce kenan za a kyamace shi kamfanin nan waɗanda suke waɗannan kalmomi ɗin sanannu ne wato an riga an ware su su da suke abin kuma gwamnati ce take so wa a tilas shi yasa muka ce a karanci wannan kasida money ta alif ta disamba alif dubu da ɗari tara da casa'in da shida za ku kunshi waɗannan abubuwa ɗin ba wai duka kamfanonin bane ne wai suke zuwa wai a ce wai duk za su kashe mu ba kuma wai so suke wai su kashe mu ba baki guda ba saboda ai in suka zo kawai suka ba kowa faradar da an sha gari a mutu duka za a bi sha wato abin da kake ce masu lodin wato a hankali a hankali sai ci ɗaiɗai kun gane ko shi ne ake sa ai su da kansu ba su bar a ce duk an zo mutane da jira duk an kashe su wa zai ina za su kawo kayan sana'ar su wa zai zo ne musu bauta wa zai zo ne musu wane ne da sauransu su karkarar da ne ba su su kono kun gane ko so suke yi nuna yanda da ake a ubarajinan ɗin bayi da a zo a kama bayi a kai su can su yi marki a daga nan suke sa a zo a yi musu bauta kun gane ku na harko abin da muke ce waɗannan za a kawo magun allura ta rigakafi ta sanya ma mutane rashin lafiya sai su zo su yi maganin wanda mutum zai ci gaba da sanye kun gane ku har yanzu dai kuɗin ya koma masu wato to waɗanda shi ne muke cewa ba wani kamfanin bane ba suke zuwa suke suke haɗa kai cikin waɗannan abubuwa na cuta amma duk kamfanin da aka san cewa yana yana da hannun shi wannan abubuwa na cuta za a fallasa shi to gudun haka ba tun da ai mutane ba su so su zo su kawo kamfani su zo su wannan magudin a zuwa fallasa shi a kisan kayan su wato su ma suna ba su kaɗai bane da suke tsoron ba mu sai ba mu kaɗai bane ba su kansu idan turawan suna saurari wato yes to alhamdulillah Profesa a waccan lacca taka da kai mana ka yawaita amfani da wata kalma ta Hausa wani ya rubuto tambaya cewa mecece ake nufi da wannan kalma tsanwan biri nake nufi da tsanwa
to a kalma ce ta turanci na ara na fassara ta da Hausa kai tsaye na eh shi wani kasar abinda ake cewa pyramid akwai gwaggon biri akwai biri akwai zika akwai abinda abinda ake cewa biri su wani bakaramin ko ba ja ja yana da jan biri to su ba ja bane shi kore ne nasu yasa ake ce mai green ones yana da siffa irin irin birin da muke cewa biri wanda za ga yara suna suna wasa da shi ba ko ko biri ba dan mutsili dan yin biri ne to shi nasu ba ba ja bane nasu kore ne shi ta da shi gure ne dan wannan su ba mu da wannan shi shi da adam wato mu ba mu shi kamar yadda su kaso ne duk da fada tsawa ne tsawon wuri kamar yadda mu nan wurin za mu ce to duk yawancin mutanen mu bakake ne ko amma in ka je kamar wal america ingila za ka su yawancin su turawa ne haka ne to muke ban yi mamaki da wani mutum ne tunda akwai jan mutum haka kun gane ko to kamar yadda ake da irin wannan bambanci na jinsi haka ake da shi shi kuma wannan tsawon wuri ana wanda suke cewa wai sun sun abiran da shi din wai sun kawo su ne a wata kasa da ake cewa Barbados yau daga can kasar wani ibili ne na Barbados can da aka fara kawo waɗanda aka fara a wani da su tsawaye ne yadda kuka ga wannan makat ina kasa turanci yadda kuka ga wannan jan bini gudan bini haka shi ma wancan yake to amma jinsin su daban-daban ne wato yes abubuwan su daban-daban ne sai su karkace a cutar da wannan shi ka dauki da ita wato matsala ce ta sanya aka bar wannan jangon aka kowa da kawa ku gane ko matsala ce sai aka ce tun da dai mutane sun cika a korafi ana ta da kai bari an bari tun da dai wannan yana da shi bari kowa mu wannan an riga an yi bincike akan wannan tsawon mini shi green man ke nan an ga cewa to bai da wannan sinon virus ko ci da to amma sai ya kasance cewa to ayya akwai wata kuma kwayar cuta wacce shi ka dauke da ita wanda ake cewa SRP shi ne mune bara wato shi ne kuma aka ce to bari ishiya na a aji koma wa abin nan to yanzu abin da muke saboda magana da a ce su ne suka zo haka bayanin wato muna kawo bayanin ne dai wanda mutane za su fahimta na yanzu ba wani da awa akwai abin da suke ce ma scan line haka wanda suke cewa sun tace shi sun tabbatar da bai da komi an bincika kamar yadda nake ce muku har yanzu ni dai ban yi daga rasuwa ba saboda kamar yadda nake ce muku bincike ya nuna cewa to kwayan cuta abin da ake cin virus na dai kashi biyu cikin ɗari kada a gano aka san su kashi tamanin kashi casa'in da takwas ma ba a san su ba saboda haka in har za a abin nan haka wato shi ne nake ce musu an yi rike gida da barawo ciki ku gane ko yes saboda haka in Allah ya sa muka zo akan teburi na fage na ilimi to nan ne za mu tattake fage kuma za mu dauki daga wannan tafka din mu je wani mabar na sama insha wato abin da nake tsammani shi mai tambayar ko dai ba Kano ne ko ba zazzagi shi profesa na ganin prof ka faɗi kalmar ne da katsananci to yawwa amma shi ba haushen kano ko abin nan sai an ce kore shi yasa prof ya ce kore to na ya sa kwata kuma ganye ganye to kaji wata direct hausa kuma tunda ya kama da ganye kenan to wannan ne tambaya yana cewa yana tambaya ne dangane da me amfanin allurar da ake yi wajen antenatal da kuma illarsa shin kuma barin alluran alluran guda biyu na antenatal yana da illa ga uwar ga uwa ko ga jariri to ai da da da san da wani ne na fahimta ai ba san su ne nau'o'in waɗannan duk duk tafiyar su ɗaya kwarai da gaske wato kila abin da yake son ya fada shi ne malam ai ka karanta cikin waɗannan tutuwa na wanda malam ya muku bayani wato wannan wani hujjoji sun bayyana cewa wato akan akwai a Philippines wata ƙasa can ta Asiya da kuma a Mexico wato wannan kungiyar lafiya ta duniya su ne suka ɗauki nauyin wato a ji alƙaimin mata a nuna masu ciki da kuma da mata haka a nuna ta rigakafi ta a tsinkar-tsinkar abin da ake cewa tetanus sai a gane cewa to a to me haɗa kuma abin tetanus da abin hana haihuwa wannan mutanen ba musulmi bane ba eh kiristoci ne amma suka gano amma suka gano abin suka kai korafi suka kai kara aka aka ce to tun da abin da Allah shikenan an bari a abin nan to shi ne yana ɗaya daga cikin hujjojin da mutane sukan kawo a zuwa ce to da ana da ana shi yasa ya muke cewa don muna roƙon cewa to gwamnatocin Najeriya wanda yake hakkin su ne hakkin mut- hakkin talakawa ne hakkin ɗan Najeriya ne amana ce Allah ya ba su cewa to duk abin da za a kawo a Najeriya don Allah ga Allah da a tsaya a duba ba wani muna cewa bane ne sai abin a'a hakkin ne hakkin mu ne yancin mu ne a zo a duba kada waɗansu su kawo wani tarkace waɗancan mutanen so suke su su sai da kayan su saboda haka ko mu mutu ko ne su ba ruwan su wato amma mu ne inda har gwamnati tana gwamnati ce mai kaunar Allah to kamata ya zo a duba haka aka ce ba wai ka ake sai ba a duba in yana da illa kana amfani da shi in yana da illa ko ko bai da illa shikenan wanda ke so a bashi wanda ko bai so kamar na mu zo na lafiya sai haka kwarai da gaske to Allah ya taimaka a dangane da wani tarihi da profesa ya a cikin waɗancan jawabai da suka gabata cewa farkon lokacin da aka fara allurar rigakafi a wani wuri ya ce 1950 a wani wuri ya ce 1960 mai tambaya ke cewa to ko tuntuɓar harshe ne yaushe ne aka fara a yanzu ba 1950 ne aka fara yin allurar rigakafi ko ko 1960 ne
wace allura daga kasan gashi yana cewa faɗakarwa Profesa Haruna Kaita akan bayanin da kai na farko yaushe aka fara yin allurar rigakafi malam ya ce 1960 wato Profesa Ibrahim Ahmad Yunus ya ce 1960 maimakon 1950 wanda John Salk ah, ko ya kirkiro gashi ko tambayar yana abin da ne ban san
ok to ok ba na na gane abin da shi nuna na
a wato tarihi ne ke so na y- a, yanda aka kirkiro yadda aka kirkiro ita wannan allurar ta rigakafin ka kone eh aka ce allurar a- a rigakafi akwai rubarwa sai a kowace tara sunanta eh idan aka ce allurar ta rigakafi wannan ba san lokacin da aka kirkiro su tura suka kirkiro ba amma dai zai iya bada tarihin yanda su ta dan abin da insha Allah suna Louis Pasteur yes yanzu a pastor shi ne yansu ya fara abin nan makasar kasas da sauransu yes amma wannan a, tunda ya ce salk wato shi salk shi ne wanda ya wato akwai wani shugaban kasa na america ina ji hassan hawa ɗan da ba- a- a- hassan hawa ne wani mata da sunan shi wanda ya samu shan illa to na eh na manta shekarar alu da dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da wani abu ne haka ba zai iya tunawa ba haka shi ne fara samun shan inna na shi ne aka shiga bincike ya za a zo a ce babban mutum kamar shugaban ƙasar amurka ya samu shan inna ya je ya yi wanka ya zo ya kwanta bacci ya samu shan inna da sauransu shi ne ya zo aka yi shiga bincike aka shiga ɗakunan bincike wato shi wannan wanda da magana yake magana salk da shi da abokan aikin shi haka sun je su ne suka fara kirkiro dabarar yadda za a zo a reni kwayar bara da ba a iya renanta sai ciki abu mai rai haka sai dai a zo a ɗebi kwayar cutar a sanya da ko ɓera ko sa ko tunkiya mai rai amma shi sai gano wata dabara cewa to a'a ashe cikin a glass cikin a glass cikin gora glass haka flask za a iya zuwa a rebi kwayar cutar virus kuma ta girma to shi ne aka ga cewa to wannan babban ci gaba ne wannan kuma ya faru ne ana a dubu ɗaya da ɗari tara da da da hamsin da bakwai so da hamsin da bakwai saboda an rika shirin da da arba'in da bakwai na eh, da arba'in da bakwai sorry na eh, da arba'in da bakwai an dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai na aka zo aka yi wannan to bayan an yi da shekara kamar biyu da arba'in da tara kenan zuwa da hamsin sai aka saki ko sai aka fara a gwajinta ana dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya da hamsin da biyu da hamsin da uku to shi ne wannan gwaji da aka yi ana dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da hudu shi ne so ta rasa kan mutane subhanallah akwai wani kamfanin shi kata na yes shi ne lokacin da ne aka- akwai wani report da aka ba shi shugaban kasa na amerika hannun dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar shi yake ce mana cikin report wanda shugaban kasar amurka shi ta safa abin wato ya zo suka abin nan akwai shi ciki musamman akan magana magana din ta polio inda wannan kamfani na kata din aka zo aka samu cewa to waɗannan yaran da aka ba a nuna polio mutum ɗari biyu suka mutu mutuwa har lahira a ba su su mutu shi ne aka tsaye da aka ce makamfanin shibayi da aka gano cewa to sun yi magudi ne cikin yadda suke abinan da kata cuwter eh in aka ji aka google din shi za a gani a zuwa gani kata na tifit fabricant za ku ga binciken mai tsawon wajen shahin da dama haka a google haka to shi ne sai aka koma aka tambayi su kamfanin sai suka gano cewa to shi yadda wannan samfurin yake yin tashi a ɗakin da cike ba haka nan su suka yi ba kamar yadda muke ce muku in dangu ya bai jima to shi wani ya ne ɗan kaɗan haka cikin ɗan ƙararrawar plastic amma su sun yi da yawa saboda suna sa a ba mutane miliyoyi haka da sauransu saboda haka suka yi kurakurai da dama wanda su ya kawo rayuwar mutane suka salwanta da dama wasu kuma suka samu shan inna to wannan shi dan karamin tarihi abin da shi wannan sakirin shi ne wato yake da shi har kirkiro allurar kodo da koda biyu wanda ke sanya formal da haif yadda na muka faɗa bayan an zo an yi rubuta an tace ta sai a zo ɗiga wata nan formal da haifin sai in ta mutu shine sai a ɗebi wannan da kuma da haɗin da wannan abin sai a rika zuwa da yara cikin jiki haka yes so wannan kuma da haɗin guba ne guba ne duk duniya da bayan da zai zo zai ce ba guba ba ne ba ban shi ba guba ne kuma ake ma mutane allura da shi wato to daga gane ba an gano cewa to tana da illa alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu shine sai sabin saboda haka ba da hamsin ba da sittin ba da hamsin ne a lokacin duk adadin ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu a sabin da shi da abokan hakin shi haka sai suka ƙirƙiro kuma wanda ake cin a cin wata wanda za a yi ta sanya ta cikin ƙodabi a yadda a sa cikin ƙodabi a yadda a sa cikin sai suka gano cewa to ita wannan ta yi yaushi wato ba ta iya illa ba sosai kamar yadda ita ainihin ƙwayar cutar take ita ce ake sanya ma yara cikin baki wadda muke amfani da ita yanzu wadda in ta koma in ta shiga cikin ciki sai ta koma kamar waccan kwa cuta ta da shi ne ake cewa arbashin yes to Allah ya ce maka ina ga a lecture da professor Ibrahim Aliyu ya mana ya yi tsokaci dangane da yawa daga cikin waɗannan abubuwan shi yasa aka hada tambayoyin guda biyu wannan tambayar da ta so ce kama da waɗanda suka gabata dangane da ainihin wato ana tambaya dangane da muhimmancin allurar da ake yi ta routine immunization a asibiti wato bb ina ji da amsa bg ko sai kuma wanda ya ce mana an ce idan yaro ya kamu da polio zai yada wa yara ɗari biyu shin an taɓa samun wannan a tarihi
to wannan kamar wancan abin da muka wannan kiyasi ne na
a ɗari biyu me yasa ana ce ɗari da tamanin ko ɗari da saba'in da tara ko ɗari biyu da ɗaya kullum ban taɓa ganin wani wani kiyasi ne aka yi cewa wato abin idan misalin aka zo wani yaro guda ya kamu da ko kuma in kwaya cutar polio ta shiga cikin bakin wani yaro haka za kamar da na faɗa muku za ta je cikin makoshi ta je cikin uwa hanji ta ta yaduwa in ta yawa za ta yi ta cikin jini amma lokacin da take cikin uwa hanji zai duk lokacin da ya bangare za ta bi ta cikin bangaren nan zai fitar da ita har sai ɗan wajen sati biyu ko sati uku yana ta da ita cikin bangare to wannan bangaren ne suke cewa idan misalin mutane kazamai ne to wannan bangaren zai iya tumira dauke da kwayan cuta duk yaran ko kuma duk mutanen da suke nan zagaye za iya shi shiga cikin abincin su su ci to abin da muke cewa shine idan misalin za a zo a ce a gyara tsafta babu wanda zai yi bayan gari ba ɗin mutum ya bayan gari ya tafi ƙasa shi kenan ya tafi to ai ina ai ina ganin eh ina ganin yes ha ha that's it uh, the interfering the recording now
ba yanda za a yi idan ba da za a yi wato ta zo ta shiga cikin cikin bakin cikin bakin wani kun gane saboda yanda kada ake ɗaukar cutar polio in bane ta ku kan cewa abin da amfana ku daga bayan gari idan misali ya shiga cikin ruwa ko kuma abinci aka ci lokacin ne kadai za a yi to saboda haka in a zo a ce mutum kwato ta kodin din ta shiga cikin yaro amma wannan yaro ba yanda za a yi wani bayan gari shi bayan gida har bayan gidan nan ya zo abin da tunda zai shiga shaddawi ko kuma je abin da wurin da za a buga ruwa ya bi cikin daji ya tafi ruwan ya bi cikin kasa ya wuce ya tafi ba inda kwa cutar nan za ta zo waje har ta shafi da abinci ko ruwan sha sai mu zauna lafiya me zai hana inganta kiwon lafiyar mu me zai hana inganta ruwan shan mu da abincin mu a kiyaye shi daga abin wato sannan abin da ake cewa idan misalin wannan yaro guda daya ya kamu ya kwa cutar na in ta shiga bakin shi ba ma zai ma sani ba yadda suke faɗa ɗin ga shi sun faɗa kuma yara ɗari biyu tun da ai za mu ga cewa to idan misalin ɗayan ya kamu da ita ba duk ɗari biyun bane ba duk za su kamu haka ne ko ba haka ba saboda haka ita wannan idan ma suka ci ɗin wanda suke ce ma hard immunity duk za su duk wannan abu inda gaske suke duk zai abin da su za su samu antibodies din jikin su zai samu za su zabar musu da jiki su abin nan wannan abin da nake faɗa abin da nake kara faɗa ma duniya cewa to polio din nan abin da tura suke ce ma self limiting ita da kanta za ta zo ta karanye a kasance a waye gari a duk da ce akwai abubuwa da ake ce ma dialysis ko wani ba su akwai abubuwa ita za ta da kanta za ta zo ta wuce ya kasance cewa to kwata-kwata babu ita to wani magudi ne suke son su yi su samu abin da da abin da wani ake ce riba kawa ko kuma ana fakewa da da gudu da kuma alƙala gana wato sun ga cewa to cutar za ka kasance cewa to kwata-kwata babu ita ne sai zo sai su buɗe kirjin su ehe mun kawo muku da polio saboda haka duk abin da mu ne Allah duk abin da mu ga muku ku yarda
wanda da an bar ma da kanta ba da an bar da kanta za ta za ta kurewa da an bar da kanta za ta kure akwai kasashen da akwai kasashen da ba a yi wannan masu da ba abin da ba to kuma babu ita duk al'ummar da ta zo ta lura da ta tsare lafiya tsafta haka in ana da ba za ta samu annoba ne ba to annoba ba shi ake tsoro ba tunda sun ce ai abin a akwai abin da na gani a wannan satin wata allura ce ta mura alhajjudin na haka yes allura ce ta mura mura influenza ARV
shi ne suke cewa to an gano cewa to waɗanda aka ba yanzu suna da wani ciwon bacci ka abada mutum ya taɓa ci na kwanarsa da yana nan a cikin abin yahu mutane inda wato ana su abin wato duk in addin yaran da aka asudan an ba yaran sun kusa kai ɗari nawa yanzu a rayuwarsu ta wulakanta har abada ba magani wajen neman maganin mura an sanya su wato sun zama da ba su iya komai sai bacci
Allah ya kiyaye amma kuma wai gudun kar a zo kar a zo a yi suka a kan abin nan suna ce to abin da za su ce wannan allura sai wuce amma ba su uwa su soki allura rigakafi ba saboda kar a samu su karan tsana kamar aka saya mu wani da wani da wani da wani haka su rubuce a kan intanet wato
ai karin bayani ba na ganin ai akwai ko ba ke musu da influenza A su ko ba suna da influenza B so duk ta duk ta yanda kai mura ne kowa ya ba ta kashe mutum zai wuya a ce kana mura ka mutu da mura ni ba ka ji ba zai iya faruwa in ka bar in ka barta ka kyale ta za ka wanki abinda ake cewa self limited to me yasa an kara wahal da mutum an kara mashi kwayoyin cutar rotu ya yi yawa haya kai da za su mashi lahani kuma ya kamata abin abin wato allurar da influenza A zai yi kuta shi da influenza B so abin da na yi ko kasashe daban-daban ko kowa sa nasu kuma kowa sun cewa tana da tana da yake cewa kakanta lokacin sanyi ake yi ko ba haka ba kowa ya san cewa lokacin sanyi ake yi ba a yi shi lokacin zafi kuma duk wanda ya kamu da ita jiki shi lafiya kashe kwayoyin cuta to me ne sai a ce mutane dole dole sai su yi amfani shi wato kuma a Najeriya yana ganin bai sauki fa da bai sauki kamar a Amerika dole dole a cikin sasafi mene
vaccination kamar yana zuwa gwamnati da bai kai bai kai da kai cikin da za ki in ba ka yi ba yaran ka ba za su yi makaranta ba to da ma ina makarantar ko kuma yaran ka ba ba za su kuɗi da yaran su ba ko kuma yaran ka ba za a bar su su yi wasa da yaran gari ba su a Amerika ba haka nan bane da ƙarfi da yaji za a halaka ba ma halaka ba a yi ba in wani za ka ne za a yi ƙwaciya in ka ƙi ka bari ka bari a musu za a zuwa kwashi yaran ka sun zama na gwamnati ba yaran ka ba to da kai wannan cikin insha Allah barakin ina tsammanin makonni da suka gabata Professor Ibrahim Adaliyu ya mana halacci akan Child Rights Act wanda karkashin shi ne za a iya kwace yara wanda ya dan kawo magana akan haka to sai dai abin da ya wa mamaki shine a website na thinktwice.com anan kuma sai muka ga wani federal government laws wato wasu dokoki na gwamnatin tarayyar ƙasa america dangane da allurar rigakafin waɗanda suke nuna hatta a ƙasar america sai an karanta maka in ka ji ka gamsu sannan za a iya maka wato ba abu ne da za a tursasa ka ba a cikin wannan website ɗin duk sun bayyana wasu haɗurra na al'amuran da kuma irin yadda al'amuran suke to don haka sai aka ƙirƙiro wata doka wadda za ta baka dama da yanci a tsaya a karanta maka in ka ji ka gamsu to to amma kuma yanzu sai muka ji professor yana cewa ai su ma american yanzu kuma ta juye mana abin ya koma ana tursasawa to ban sani ba ko waɗannan irin tunanin ne suke ganin ya dace su ɗauko mana don nan ɗin ma an fara samun wasu gwamnatoci sun fara cewa wanda duk da yadda ba za a ainihin wato kama shi a ɗaure shi watanni shida ko kuma mata aure ta shiga mota idan ba ta yadda ba a fito da ita daga tasha a ce to ba za ta yi tafiyar ba to Allah madaukakin sarki ya kiyaye wata tambaya ita ce wawaye ke ba da kuɗin yin wannan polio ne domin an ga polio nan ga matan aure da yan mata an ɗauke suna ta yawo da yan jaka haka suna bi suna ɗigawa da sauransu gashi ana ta kamfin ana ta buga takardu da sauransu a daidai lokacin da idan ciwon kai zai kashe ka da wahala ka je a baka panadol ko apc amma kuma ga wannan kyauta ana ta bin mutane ana neman a tursasa su to daga ina waɗannan kudade suke fitowa sannan me ce ce manufar da ake so a cimma a ƙarƙashin wannan allurar rigakafi din na
to a ɗan takaitaccen sani na haka na san cewa to akwai ƙungiyoyi waɗanda suke hoɓɓasa ba su ga cewa to sun kawar da abubuwan da suke cewa miyagun cututtuka a duniya to waɗannan mutane ko sai da waɗannan ƙungiyoyi lacca ce ta daban wanda za a iya zuwa a sami su alamar tambaya babban alamar tambaya su ne suka kirkir waɗannan sa'an nan suka yi ɗoye ne a bayan ƙungiyar lahiya ta duniya saboda su in suka hito jirgi suna da illoli da dama saboda sun yi taɓar gazoji wato da sauransu saboda haka dole sai su koyi akan bayan wato kunya wadda ake ganin ita kamar tana da karsashi ga idanun mutane na farko kenan irin su a ford foundation rockefeller foundation da bilkiya da society for family health da sauransu su ne waɗannan ƙungiyoyi su ne suke zuwa suke nuna cewa to za su ɗauki wani waɗannan abubuwa sannan akwai kuma ƙungiyar rotary ƙungiyar rotary to su waɗannan su ne suke zuwa suke cewa suke ɗaukar nauyin sayan waɗannan magunguna na allurai cikin ta biyu haka sa'an nan gwamnatin najeriya kuma gwamnatocin najeriya da gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta kama komai ana cire masu kuɗaɗe ana cire wasu kuɗaɗe to ni abin da nake ganin dalilan da yasa suke dan tosa sa wato kuɗaɗen da waɗannan kamfanonin suke gani suke samu saboda Najeriya Allah ya mata arziki duk wannan abubuwan da ake yi ana yi ne saboda kuɗi kuɗi ne abin duniya a samu abin duniya to wannan maguna ba wai da kuke gani ana bada su kyauta ba wai kyauta a'a gwamnatin Najeriya ita ma tana badawa tana bada kasanta waɗansu mutane kuma ma kamar misalin ni ne muke da kamfani yadda kyautar ɗan kama ko suke kyautar shi ko kyautar ɗan kama wani ta je ta dawo ko ɗan kama ne zai zo ba kyautar naira ya bi ku ya ba ku naira naira amma in ya dawo haka kowace naira ɗin sai ka haɗo mai da wata naira wato kun gane ko to shi ne ake ce mai kyautar ɗan kama wato su waɗannan masu hannun jari cikin kamfanonin nan su ne suke zuwa suke kullowa su nuna cewa to a za su ba da wannan maganin kyautu ana koro kun gane to za su ce za su ba da shi kyauta to amma ne ku dan ba da wannan abin da ya sami mana tun da gashi muna kyauta muku ana ansa kuɗaɗe daga gwamnatin najeriya saboda kuɗaɗen mu ne ake amsa ake waɗannan al'ummar na kudu to mu in ba kuɗin ma za su amsa su bamu mu zauna lafiya wallahi mu dan mun da to a shi kuɗin su tare su amma su bamu mu zauna lafiya yes kuɗin ta ku an ta kuɗin bai da kyau amma mu mu a gaina shi ne kamar misalin dan dama dama wato yes a takaice wato akwai kuɗaɗen akwai kuɗaɗen mu ciki
Allah ya kiyaye jama'a kun ji wannan amsa to wata tambaya wadda na ga ita tana cewa ne na matsayin waɗancan mata da ke yawo da akwatunan polio ga al'umma ina ganin wannan tambayar mai sauƙi ne mu fahimci amsarta tun da har mun gano haɗari da illar da ke ciki shine a musulunce dai ai bai halatta abinda ka san yana cutar da jama'a kuma kai ka samu kanka a halin aikin shi ba wata makamanciyar ta ita ma tambaya ce da wani ya rubuto cewa to su ma'aikatan asibiti ne a matsayin su na nasu nasu gashi kuma mafi girman aikin da suka kasa a gaba ma shine ire-iren waɗannan allurai da makamantansu da kuma ƙoƙarin wayar da kan mata da jama'a dangane da su to kaga wannan aiki yana da matukar hadari kenan tunda ka ji irin amfanin da ake da kai wajen a cuta ma al'ummarka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai tambayoyin kusan duk sun tabbata irin waɗannan allurai da ake yawan yi wajen haihuwa da sauransu akwai dai wasu waɗanda suna da matuƙar fa'idoji ɗin ƙwarai da gaske to wannan wata tambaya ce take cewa wato ku rinka ba da muhimmanci wajen rubutun tambayar yadda zai fito karara jama'a tambayar wannan ta biyu ce ma na iya ganewa ga ta tana cewa da ana a bambance wani tsakanin oral polio vaccine wadda take ainihin an hana shigar da ita a ƙasa america da kuma sauran
wato na dan leke lokacin da kake da ta wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske wanda ya rubuta tambaya din wato ga fanta ta abinda ya rubuta a in ba haka nan bane ina ganin yana da yana da kyau mu fahimci a gina da shin akwai bambanci tsakanin alluran da ake kawo a nan Najeriya da wanda ake sauran kasashe in ma da wannan tambaya ba za mu yi ta sannan
ta ce
sai ke cewa kuma menene dalilin da ba a yin koran wannan allura wanda ake ɗigawa ta shan inna a amerika to kusan abin da zan ce a sanin bisa ga ka'idoji na magani babu babu wani magani da za a zo a ce gashi an yi shi yau an zo an yi wannan kamar shi gobe kada ya ruɗa da muku?
eh tsare
abin da nake sai in ce da wuya a zo a ce mutum ya yi abu yau kamfani guda wuri guda mutum guda kayan aiki guda a zuwa ce kuma gobe ya mai da kayan na abin yi shi ɗari bisa ɗari kamar yadda ya shi jiya kun gane shi yasa ya kowane magani yake da abin da ake cewa batch kun gane batch production batch din da kai na yau ba iri ɗaya bane ba da na je ba iri to amma mu ya kamata a zo a ce kafsa bambancin sabanin kare yawa akwai waɗansu ka'idoji da aka sanya cewa to kada ya kima shi a kai kaza kuma kar ta wuce kaza kun gane ku misalin da zan bada na fara haka ne sai in zo in bada misali kin abin in jawo ne su kusa wato a da mu zan bada misali kana shi ta kwamfafan ne miligram ko a bari in bada dakura ko wato abubuwan da ke faruwa kamar misalin da fura zan kuku da magani
a yi da fura da da fura bari ne a da fura tun da dukan mana kuwa na shan kwakwata da bandin ke da kan
kuma fa so abubuwan da shi ka faru haka in kamar misalin za a fura kafin za a ɗebo gari a ɗebo kayan yaji a ɗebo wane ne da sauransu a ɗan kila in an dama ɗin a sa sukari ko to kila in aka zo sa sukarin nan zai amfani da sukar haka sukarin nan kila zai ɗan kada ya kasance cewa to cokalin da aka yi amfani da shi an yi lebur ɗin shi bayan an cika da a share sama kun gane inda to kusan kamar inda za a zuba shi cikin kogi guda a sha za ka ji zakin ba bambanci sosai to amma inda za a auna da da kayan awo haka za ka ga cewa to tun da kawai an ɗebo da aka ɗan share haka aka zuba za ka ga akwai bambancin nauyi kila kun gane to sai a ce to kada wannan bambancin kada ya yawa kun gane kada ya wuce wani mizani to duk yawancin kamfanonin da suke haɗa magunguna akan ce ne akan ba su ka'idoji a zuwa ce dole ne sai sun yi amfani da wannan ka'ide to saboda haka abubuwan da masu masu yin allurori suke ciki ko masu magunguna ke cewa suna da suna da wannan ka'idojin shamilan gaba ke da a duniya sukan ce allurar da ake kawo a America ita ce ake kawo irin ta ce ake kawo a Najeriya to mun ji mun yadda mun ji mun yadda dalilin da ya sanya mun yadda ko tun da amerika aka samu matsala sai mu gaba sai mu ganin cewa to wace matsala ce suka samu a amerika wannan su da matsalolin da muka yi muku bayani a kan su can kwanaki cewa to a amerika an gano cewa to in aka ɗiga mutane maimakon ke musu maganin shan inda sai kafa suna shan yawa tana kawo shan inda sai aka ce to a bari kun gano wannan shine dalili amma su sukan ce a'a wai da shike an kawar da ita ce can wurin amma ainihin ba wai an kawar da ita ba wannan shine dalili wannan shine dalili wato tana kawo shi wani to tunda tana kawo ci amir kuma mun yadda ai mun yadda ko cewa to irin wancan ce ake kamo mu wanda ake suka ki sha can amurka suke kamo wannan wurin mu wani ne ta tace take kamo shi ganna yawancin mutane da maganin nan ba san ina daga wannan allura ce har sai in sun nuna mu to ba ita bace ba yes to Allah ya taimaka da wannan kuma wata tambaya ce kamar ya dan mai da mu baya kadan yake cewa a cikin leda ko kwalin magi a jino ko kafi zabo za a sa sunan an hada su da rake wato shugaken shin gaskiya ne shi ne kaɗan fara magana ɗazu shin gaskiya ne wai da rake ne ake yin kafin zabo
zai yiwu amma dai abin da ake cewa ajino ba hausa ke cewa ajino shi da ajino ajino moto suna kai kamar tunan da ne wanda japanese suka yi na wani sojan butamate kusan cikin kowane da yake ne da abin da sun ka fi zaben da ake amfani da shi ake ake purifying har a crystallize ya zama kamar suga yanzu wato yeast suke ala
haka ne zama suke yi su haɗa wannan su haɗa wannan su haɗa wannan sai ya zama mai sodium glutamate amma ne ana samun shi a cikin wasu itatuwa ne zai yi wucewa da kewa daga ciki amma wanda ake kawowa ana sha abin da ake cewa purified eh ya ban yin fasara wannan wanda an tace yanzu kwatanwa kamar yanzu eh, a ce suga ma- mazan kwaila ko ba haka ba ai yana da bambanci da da sugan da ake ake sha amma kuma duk suna da abu daya ko ba haka ba sugan mazan kwaila kila ko yana da eh, hamsin bisa ɗari na sukus ko amma sugan da ake sawa fari kila yana da kashi casa'in da tara da ɗigo tara na sukus kaga a wurin baki to shi wannan da ake ake purify ake saidawa a kasuwa zan iya cewa eh, ya fi kashi ɗari cikin ɗari ba zai wuce kashi ɗari eh, ba wani abu zai eh, zai mai wuce kashi ɗari cikin ɗari kusan kashi ɗari cikin ɗari na mai sojan glutamate ko ba ka ba ya fi abin da mutum ke bukata ita ko ba haka ba wannan kuma ni zan iya cewa ina ko a kasuwa ɗauki mutane saboda kowa na so ya kiya cewa musu ɗan cin shi rake ne saboda rake na da zaki shi ko ba haushe shi kaɗai ne a duniya yake ɗaukar rake yana gaba yana sha ba su kowa suna yi da wato kuma ɗan ƙarin bani da nake kan da a ya kamata a ce mu lura da wani abu kamin in kawo wancan akwai hadisin manzon Allah sassa samana wanda yake cewa in kuda ya zo ya taba abincin mu mu kama shi mu gurbiya shi kun gani eh saboda yake guda akwai ne cuta ɗaya akwai ɗaya kuma ba saboda haka wato yawancin abubuwa waɗanda suka faru haka akwai bincike-bincike da aka yi masu zurfi waɗansu itatuwa da aka gano cewa to o, saboda mun cika karambani wato mun sai mu ce sai mun kwalele mun ɗebo mun tace mun gano ne ne yake yin ka kamar misalin a kunyi iccen kunyi haka wanda duk da ce ake amfani da shi eh, sai a sai a ɗebo an san cewa to ganyen shi ne ake maganin zazzaɓi da shi to sai abin nan kada wani ya sake rubuto tambaya kuma menene kuni
kunyi kunyi a sai wanda suka shekara hamsin zuwa hamsin suka shine wato hausa wai ta ku ce ta katsina ko ku hannun nan bage ba a sunan shi turanci ne wannan a kunun kaji kunun to kaji a gaskiya ba su sani ba ba za ku san shi ba an ba wani da shi yanzu ok abin da za a wani da za a wani da shi yanzu bari ya wani da dogon yawon dalbejiya ko Dalbejiya.
dalbejiya kuma in ce kasar gabe a kasar kasar gabe Eh, eh wasu sun sani kawai sun sani wasu ba sani ba Tabarga.
dogon yaro ba maganin mayu maganin wani kun gano to ɗaya daga cikin abubuwan da aka gano cewa to wato da binciken da ake ko kuma har yanzu ma in aka san cewa to ice ko gani ko sassaƙe yana maganin kaza sai a zo sai a ce sai an kwane ne an gano mene ne ke wannan maganin to sai a zo sai a mai ɗaya ɗaya eh, ya exhibit Eh, sai a zo sai a mai ɗaya ɗaya haka sai a tace ana ɗaiɗe biya ana mai abin da a gano cewa to mene mene ne yake tafiya da to sai a gano cewa to yawanci akwai wani magani akwai wani icca idan ka zo sai a rasa gano in ka yi da komai kai mai ruwa wani haka hanji nan koda nan a saifa nan tunzu kuma nan da sauransu sai a gano cewa to dukkan su nan wurin an ta ba ta magani saifa ba ta magani a zuciya ba ta maɗaciya ba ta magani sai ka haɗa su duka suke maganin kun gane sai a haɗa su duka suke maganin wani ma in ka bashi shi kadai cuta ne kun gane wani in ka da cikin wannan iccen da za ka ci in ka in ka in ka tace ka tace akwai wanda in ka tace shi kadai ka sha guba ne misalin kamar sauwa a a kadanya da akwai abin da in ka zo kai ne ka- mutum da an sha zai faɗi shi mutuwa to kun gane to amma kuma in aka jika shi aka ka sha sau da sau ba wai na ba ku abin da wani ba fatawa bane ba yes so amma in aka sha shi gaba ɗaya kuma sai ya magani kun gane to shi ne wanda ake son a ce ba wai dan an yi shi da karfi kila shi tunda an tace ne akwai abin da yake kace yake kashe kai a cikin rake kun gane ko kila akwai abin da ke kai akwai wani abin da ke kashe yake daku shi kai cikin wato rake don wanda zai ce bar ai ana shi da garke sai ce to kila akwai abin da ke kashe kai hin cikin rake sai ka sai ka nuna mana ba shi bane ba sa mai insha
ai to amma ai kana kana mutane su kauce su abin nan mai shaidar glutamate wanda ake ce mishi kafin yana cikin kowane sandaro abin da Allah halitta amma ya yi bayani abin da ake cewa shi ne a cikin sojin kamar yanki kilo ko aka kilogram kilogram ne gram ne miligram ne nanogram ne ko picogram yawan shi ne illa ai ko a hadisi annabi ba sai mu tsaya wannan khairul umur asaqaha ko ba haka ba to wannan ba ba ba daga nan asaqaha ba in ka duba burshe ne burshe ne saboda me duk abin da kake gani kamar za ka ce koi ko kuma duba to ba gani ne mu a ci abin da mu san da wannan magani guba ne guba kuma magani amma ne yawan shi wannan abu ga ba su da wanda kashi ɗari bisa ɗari ne na monosodium glutamate ko katiza in ka duba kamar magani ya yi maganar magi ko akwai kitsan alabi ba kitsan alabi amma ne ban da kasu gaban da ke cikin magi kada su suka yi alawa masu magi da magi da lotion da big mama ne ko kafin dai kala kala akwai kafi sabo a ciki dukan su su duka akwai kafi sabo ban da shi akwai wasu abubuwa abubuwan da kuma zuwa kai alaf kamar na san duka da yawa cikin wata shirin abin yana da yawa muna shan abin da ake cewa kamar flavor akwai flavor kala kala a ciki ko ba haka ba za ga an sa musu wani lambobi kamar masu shan kamar orange flavor ko peppermint ko ko cika ba cika suke sha ba gaskiya ban gaya muku zama ake a chemical a alam a haɗa wannan da wannan sun yi bada wannan abin akwai abin da muke ce musu aldehyde za ka iya haɗa wannan da wannan sai sai sai ya fitar da hankalin kwakwalwanka sai ka jin kanshi da kuma abin da wannan abin magi nashi daban ne ban da kafi zazo akwai seasoning da kuma flavors daban daban kuma har da Allah na sani cewa kashi hamsin cikin ɗari wani abubuwan chemical ne ko ba su da wani amfani ba ma wani rishi a basu da illa har da shi magi mai tauraro magi mai tauraro ka je ka duba wani kamshi Charles za a ga an sa bane sojin glutamate bayan da sun yi rubutu ne za ga wasu abubuwa ciki wanda suke ce masu yi dole shi ba sai wannan da suke ce mashi ma da yamma mata suna samu su hau ila a kasuwa a wanda ake sashi a leda bonga bonga bonga bonga duk da fiye tsaye masu yi shi ne ya sami daddawa da ba a amfani da shi
to ai mu ba abin da muka dauka cin daddawa ma kauyen shi ne to yi wani kashe wanda kayanci
yanzu profesa duk karatun ka sai ka ci daddawa
a fito da warinka gaskiya ga duk wa'annan season da suke je a da cewa season ko ba haka ba ana sa wannan a ciki su suna biyu da su menene duk da wanda kasu babur da ake sa a ciki ku je ku duba na ta kuka yi yawa da ɗaya da suke duba wanda abubuwan da suke ciki za ka ci kifin gwangwani kawai za ka buɗe gwangwani da kawai ka rufe da kifi kawai ka ci ba za ka duba abubuwan da ake ci ko ba haka ba wato wadannan na da yawa wato abin da ni nake gani ai ba irin manya-manyan yan boko ba ai kowa ya da bature ne
ku ne da kuka kai ƙololuwa sai kuka gano ashe mutum ba a to ai shi za ka yi karatu ai kana da addini haka ne ka je kai karatu ne ko don kai sana'a ko ko ka samu sa'a sai ka zaba gaskiya ne
wato Lallai.
inda nake son dan To, bismillah.
wurin malam so a waɗannan bayanai Na'am.
za a ji su kamar masu ban tsoro masu rikici wato Allah cikin dimbin ni'imarsa da rahama wato Na'am.
ya yi cewa to duk yawancin waɗannan abubuwa ɗin jiki zai iya yin jimuru musu na'am amma ba kowa bane ba Allah ya mai wannan bayan wato to dama su bisa ga abin nan ba wai kowa bane ba suke abin nan wanda duk ya kasance cewa to yana laulayi kawai sai a buge shi sai ya haɗu ran duk abin nan yake da abin nan zaka ga cewa to akwai cututtuka suka zo waɗanda suke za a rasa da inda suka zo to ba ba wai muka dai bane ba nan Najeriya kusan duk duniya ne suke magana in mutum ya je kamar su da suka ji america za su ga cewa to akwai abin da ake cewa gm genetic modified uh, abubuwa haka ga sauran su kiyan su daban natural abubuwa kuma daban su waɗannan natural ɗin kuma na Allah da annabi su yi tsada haka amma wannan su fi kyau za a ga su kula kula ga su nan zakkiyo da su Tumatur ya- sun ji tumatur daɗi ya kai haka yes na'am amma bai kai lafiyar wannan ɗan bai kai ma ai bai kai lahiyar waɗancan al'amuran da saboda ni akwai abubuwa waɗanda aka gano waɗanda ce- waɗannan abubuwa ɗin wanda aka dan cancanza ma halitta ɗin aka canza musu kama an gano suna da illa in mutum ya ci su har yanzu ana ta bincike kansu to shi ne ake gada in waɗannan mangane da ake yi kaloli ɗin nan haka da su waɗannan abubuwa ɗin wannan yanke suna da illa ba wani tsammatu sai dai mu kamar yadda mukan ce wato in aka zo ba kowa bane ba zai gani da alama ga cikin shi sai dai kawai launayi ya abin nan ya a shaye to amma me ya kamata a ce mutane su kushe su saboda akwai wani program da na gani a shekarun shekarun da na ko jiya a Dr. Obi na'am yes na ga wani a ba'in da mai gino haka na'am yana wata magana wadda take ta bani sha'awa ta ta bani mamaki cewa to mutum mutum yana girma akwai abubuwa waɗanda suke in ya ci su suna ta taruwa ne suna taruwa ba za su tambaye shi ba sai girma sai ya girma wato mutum yana ta banka a jikin shi abin nan a- abin nan saboda yaro ɗan shekara ashirin yana da ƙarfi bai shekara talatin yana da abin nan to saboda haka amma da so in mutum yana girma haka sai mutum ya rutsu har kawai sai ya rabke to shi ne ake cewa to ya kamata ya kamata mutane su guji irin waɗannan dan su dan rage irin na'am irin waɗannan to abubuwa ni abin da nake cewa yanzu kamar za a- za a dafa mini shinkafa irin ta zamani ne mai dan abubuwan wake da na kora nan da karas yanzu a ɗauki da dawa a zuwa irin wannan shinkafa kwarai da gaske Wannan da ba a yi wannan ban da ciwo. irin shinkafar zamani jama'a da ake cewa fried rice din nan to yanzu fried rice din nan professor an aka zuba maka babba ai duhu za ta yi
a to ai ai ba sai sai mu yi research ai ana iya colorize din ka tara ba dole sai da tara kuma kudin ba to
ba wani gaske me yasa ai man gidan da muke sha yanzu ba man gida bane man jari man jani wannan man gidan da muke sha me yake ce mashi man controller turkey ai man gida ai man jari
manja man jari ai ta wannan kada ake yi assalamu alaikum an san brown sugar ai ko brown sugar din nan kina an san brown sugar ai ko brown sugar wannan suga wanda ake a suga roboki ba ba ba bace ba ai abin kuma sukari ya ake bari ha biko ya ake ai shi ma ana bleaching din shi ne ai ai brown sugar daga rake ake yin sukari shi ma nan brown sugar din irin wato rawa baki din nan ai ita ma ya abin da ce eh yau kaza kwaila ai da bazan kwara da sukari ai da su guda amma wancan sai a cire amma wannan to kaman manja da wannan man toki da man controller na gana ina ai wannan abun a jan shi ake cirewa ai eh sai ya zama wannan man gyada ai ba ai ba ai ba gyada bane ba su da gyada indonesia da malaysia ba su da gyada wato muke da gyada wato man jari yanzu professor me ma- me me mafita game da waɗannan abubuwa ne mu a ba wani na cewa manja bai da kyau bane ba a manja na da kyau akwai vitamin A cikin shi wanda ke ƙara lafiya ido da sauran na wato to in kawo mafita game da magi an ce mu koma daddawa kuma yanzu matan zamanin ma da yawa ba su iya daddawa ba sai ba koya musu to sai akwai musu
Allah ya kyauta
ba ga ba har har waye suke nuna zama ba Na.
cikin ruwan za ga sa ko ga wadawa eh haka ya ko mu da kusa ba wadawa ko ga wadawa kwarai da gaske kada duba ba ga da sojan mutum a ciki subhanallah Allah ya kiyaye Ah, jiji akwai tambayoyi da dama waɗanda an yi su garin bayanan waɗannan manya-manyan masana duk sun amsa su gaskiya saboda Allah kuma dama ga lokaci ya taho zaman ya yi amfani kwarai da gaskiya domin an fito da abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda dukkanin abubuwan za ka iya cewa an taɓo ru'usul akalam ne an ta taɓo su sama-sama ne amma kuma mun ji haske akan abubuwa da dama babban abu shine maganar da muke ta yi